abubuwan wahala na wanda aka tilasta mutum na dole ya daure akan wahala da kuma jure ma tsanani wahala mashak min ablalil ibadat yana da cikin mafifitan ibadodi wa azamar qurbat kuma daga mafi mafi girman shi ma ibada qurbani ana ce mishi haka wato ne abin da ake neman kusanci da Allah to wani ainihin a jaraba mutum ya daure yana da cikin mafi mafifitan ibadodi wa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab ana cika masu dauriya ladansu ba tare da hisabi wannan alkur'ani kuma a bayan mun yi magana a hudu ba ta ɗari da goma sha uku mun magana kan darajojin dauriya to wato in allah ta'ala ya jarraba bawa da bashi ya mashi ibla'i kenan ya jarraba shi da bashi wata ni'ima ta lafiya ko dukiya ko wani abu da haka ya musu ni'ima to kaga ya jarraba shi ne ga ko zai gode idan kuma ya mashi ibtila'i ya sa masa rashin lafiya a jiki ko tawayan dukiya ko tawayan rayuka ko 'yan masibobi dai irin waɗannan to shi kuma ya masa ne ya ga ko zai daure to in ya daure to sai ya zama kyakkyawan sai ya zama ɗaukaka darajarsa ya ɗaukaka ka kuma idan mutum aka yi masa ta goma shi sai bai gode ba sai ya tinƙaho to ya faɗi jarabawa a kuma aka yi mutum jarabawa na, na rashi shi kuma sai ya tsora raki ya kasa daure shi kuma sai ainihin sai ya rasa lada akwai wannan an ce ma'az bin jabal cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa ɗansa ya rasu aka ce ya dunga raki ya dunga raki mai tsanani har manzo Allah ya rubuta masa takarda من محمد رسول الله إلى معاذ جبل بن جبل yana ce masa bayan sallama na ji labarin rashin ɗanka da Allah ya jarabce ka da shi kuma na ji labarin yadda ka kasa daurewa kake ta ɗora raki ce to kar da rakinka ya gusar da ladanka da za ka samu wajen Allah sakamakon jarabawan da aka yi maka wasiƙa mahallinta wata rana ma karanto ainihin wasiƙa musamman ya rubuta masa a ciki sai yana ce masa to kada rakin ka ya zo ya tafiyar da ladanka saboda Allah ta'ala yana ya jaraba ka ne yana da nasa ne lahu ma a tsawa lahu ma a haf abinda ya bayar nasa ne abinda ya ɗauka ba na dama nasa ne kuma gwada ka yi kada ainihin rashin dauriyanka kuma ya tafiyar da ladanka kaga in ka daure sai kuma ka sami ƙarin lada zai zama babban daraja kaga to albaɗini da kulle hafiya wannan sifa ce ta Allah ta'ala ɓoyayye ga duk abin da ya ɓoya ma'ana mai ba da labari ai alhabir albasir bi kulli ma ya wa ya ma'ana ke albaɗin da kulle hafiya ɓoyayye ga duk abin da ya ɓoya abu ya ɓoya amma kuma wani yana ɓoye a wurin kamar kai ne ka zo kai ajiya inda ba wanda zai gani ashe wani yana dama yana wurin ka buru ka saka abin ka in maka da kowa ya gani ashe inda ka saka akwai wani mutum a wurin ya ka gani ya wannan mutumin ainihin wannan abin ya ɓoye masa in saura ba su gani ba to kai kuma ka kai inda kamar yadda hausa suka ce wai shuka idon makwarwa ainihin makarwa dama takan tona shuka ta ci nan shuka sai an yi gadi ba ka ba za ta ta tona ta cire mutum kamar yi shuka ko gyada ko dangin irin wannan ko masara ko abin yi shuka sai su fincika kawai ta ci to sai aka yi tana gani akan irin ta kaga in ma bata san an shuka ba gara ta ta tone tone ne ta yi za a ta tono to sai ta ga daidai inda aka aji to shi wannan ya wuce wannan ya wuce shuka idon makarwa duk ma'anin shuka idon makarwa ta gani to wannan ya ce ainihin inda ka je ka kai ka ɓoyen shi yana wurin to ya ka gani shi a ɓoye yake a wurin ka yi ɓoye a inda wani yake ɓoye ya ka gani shine albatin da kula ya ma'ana amma ma'anansa shine shi habirun ne basir wato yana nan da ilminsa da saninsa da duk abin da ya koya kamar wanda ya bayyana daidai wa daidai ne a wurinsa kaga wannan ɓoyayyen wanda mutum ya je ɓoye yake ganin ya ɓoye to a wurin allah fa a bayyane ki ma'anansa kenan alhadari da kulle sarira wanda yake nan a halarce ga duk abin da ya buwe wato lokacin da mutane suka tattauna to shi kuma yana nan in aka ɓoye asiri kan mutum biyu suka tattauna suna ƙulla wani abu to shi kuma yana wurin ya san duk abin da suke cewa saboda su a wurinsu su kaɗai suka san magana ɗin to sai kuma su ga cewa to in suka ji bayani ai wasu sukan sukan san cewa lallai daga wannan wani su abubuwan da ake ba da labarin da annabi ya ba da labari sukan san cewa lallai alama ce ta ta cewa yana karɓan wahayi kaman kaman yadda amr bin wahab ya musulunta a sanadiyar wannan sun kulla da wannan safwan bin umayya al-damri da cewa ainihin ya zo ya kashe annabi su biyu kadai a dokan daji ya ce shi da ba don bashin da ake bin shi ba da kuma ya'yan da zai bayar marayu sai je kashe annabi da shi ba annabi ya ce ba sunan sai ba je kashe shi Allah shi iyaka ne kawai kashe shi sai safwan ya ce mishi ni ko na lamunce maka zan biya ba su kan kuma zan zan rike ƴaƴanka kamar ƴaƴana sai kawai ya sa sam aka sa guba a takobi ya kama hanyar ya zai sai manzo Allah ce a bashe shi ko ya ce matso mana ya matso ya ce me yazo da kai ya ce ai ibn wani wai ɗansa ne da aka kama ya ce wannan takobi ya ce to mutum zai tafiya ba takobi ya ce to ba ga da kai da subhanahu kun shi da kaza kaza ya bashi duk bayani ka sa guba don ka zo nan ka sare ni sai mutumin ya shiru sai na tabbatar daga sama aka gaya maka domin ba mu biyu ne kawai ban za tabbatar ba yadda za a yi muna gama na kamo hanya ba yadda za a yi wani shi ma safuwa ne je baya ma wani ballantana wani ya zo ya gama ni kuma na gama wani zo nan kuma na sa tabbatar ba zai yi ma wani ji ba amma kuma kai ka sani yau za ka na tabbatar daga sama aka gama sai ya musulunta to kaga wannan abubuwan dama wanda yake amma kuma wasu saboda ke kasan zuciya har sukan ce haka zai sani kamar da suka yi kullin sahifa ɗinsu suka sa da annabi ya ce kowa ya lura da sahifan abin da ya rubuta mutane sai suka ce wani ko ya sani ce ya za a yi sani su goma sha hudu kuma suka je suka yi wai ba ya za a yi sani to kaga su ko wannan wannan ba san cewa shi wannan manzan wanda ya san abin da ya ɓoye ba ne duk abin da aka kulla a ɓoye ba dai wajen allah ne yake ɓoye wajen wani ne yake ɓoye amma asiri a wurinsa bayanai ne ne kamar da Allah ta yake wa in yake ta iya ta Allah ta yake cewa wa in ta jahar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa in kuka bayyana zance shi Allah ya san abin da ya koyi da wanda ya da wanda ya koyi ya san asiri da wanda ya koyi wato ko ku bayyana zance ko ku koye a wajen Allah da ɗaya don shi ya san abin da ko kuke kuke kokullawa to ya abin saninsa ya ma wuce nan al'alimu bi ma takinnu sudur masanin abin da zukata ke koyewa to in ka ce mutum biyu sun magana yanzu ko yanzu mukan kama mutane hujja da cewa gaskiyar magana shine duk lokacin da aka yi kulli kar ka ɗauka asiri lallai ba asiri ba da zaran kun yi kulli mutum uku to sai an ji sukan ta mamaki ake ne muke jin labari duk abin suka kulla mana sai mu ji ce to ai a cikin wanda kuke kulle kullan ba kowa ne ne ra'ayin ku ɗaya ba akwai wani da gangan zai sanar akwai wani kuma akwai wanda ake ake ce masa unintentional informant shi ba da nufi ba ne amma sai je ya ba za mu yi musu ma kaza a hau sai ya faɗa sai wani ya ji to shi kenan ba shi ba yana nufin yana tona asiri ba ne kila ya je ne yana cika baki a wani wuri to sai sai ya tattona ko kuma ya je ya magana tsammani yana gaya ma wani alhali wani na ji shi ba shi ba shi ya sanar ba akwai wannan kana iya sanar da abu ka san kai ka sanar ba akwai kuma wanda yake da gangan zai zo ya sanar kuma da shi za a kulla ba an sha kulle kulle a kulle da mutane su kukkulla sai ɗayansu kuma cin yan kulle kulle ne ɗaya zai zagowa ya faɗa kuma da gangan ya faɗa ba wai ainihin kuma sai in yanje ce sai ya ta cika baki in an jira sai akwai munafiki ne a cikin wai faɗa sai wani ko kai ne wani wani to kai kai da dama nan ko shi ya fara to ka gani kaga wannan duk masu kulle kullen asiri su san cewa in sun kulla su tabbatar za a sani dun za a yi ji har bahaushe yana cewa wai kaza ma akan yi a ruwa ya fito a dole da aka yi abu sai dai ya fita kenan to wannan kenan to amma na kirjifa na kirjifa idan abu yana yana yawo a zuciyar mutum bai faɗa ba bai furta ba to wa ya san wannan ba da za a yi wani wani mutum ya ce na gano kana tunanin ka ba ya zai wannan to shi Allah ta'ala wannan bai koyi masa ka san mutum zai wata mutum wannan yana tunanin wani a ransa wannan yana tunanin wani abu a ransa wannan sai suka yi magana su uku masala sai suka kulla wani abu sai aka ce wannan bai a wajen Allah sananne ne sai aka ce to ma kuma ba faɗan ba alal misali kuma wanda wanda zai niyya shi akan kansa bai gaya ma kowa ba ba wani ya gaya ma bai niyyan zai wani abu sai ya ga abin bai yi mishi kamar shi ma wannan akwai wanda akwai wanda aka ce ya yi niyyan zai kashe annabi bayan bayan fatuwa makka yana annabi yana tawafi akan jaki duk lokacin da ya kullo zai zo wajen shi sai kama kuka yana jiran yana zuwa zai daga masa sai zuwa can sai ga annabi ya wuce sai ya tuna ya manta sai ce aga shi kuma wuce tun ya dawo shauƙi mai dawo sai ya ga ya kullo yau sai ka sake rikon yana jiran yana zuwa daidai da shi zai daɓa masa shi kenan sai shi kuma sai ya zo ya wuce ta gabansa sai ya ga bai san menene ma zai yi sai ya wuce shi a ta ma zan ba to a kashe da ya ga an haka nan so uku sai shiru sai ce gaskiya akwai wani wanda yake da control da zuciya shi ma shi yan irin wannan a ranar a ranar hunain akwai wanda ya yi shi ma ran sai sawara masa kan ya ce ga shi ga shi a bayan annabi yanzu kawai sai ya daba masa to shi ma sai sai yana shirin zai yi sai bai ma tuna ba sai daga baya shi ma sai ci shi ma duk sun suka faɗa da bakin su sai ce ya tabbatar akwai mai iko da zuciya to kaga wannan allan da ya san abin da yake so yi shi kaga ba ya faɗa ba ne ba shi a zuciyarsa ne ya shirya mugunta sai kuma allah ta'ala bai san muguntar da yake shirin yi ba ne kaga allah ta'ala bai so wannan abin ya auku ba sai ya shiga tsakanin shi da da zuciyarsa wa alamu anna la yaqulu bainal mar'i wa qalbi allah yana shiga tsakanin mutum da zuciyarsa kawai gashi zuciyarsa ya kulla sai kawai sai zama an mantar da shi daidai lokacin da shi sai zama ya manta sai sa zuciyar Allah ta'ala yana iya tankwara ta yadda ya gada ko kuma Allah mai iko wanda yana da iko da zuciya yana iya sa masa wani tunani kuma na da to Allah ta'ala ya sa abin da zukata suka koye wa ma ta hunul uyun da abinda idanuwa suka yi ha'inci ko kuma shi mutum ya kyallara ido da gefen ido bai kalla da ido sosai a ce yana kallo ya kyallara gefen idonsa za a ga zahiran yana duba straight nan ko da gefen dama yana dan kallara haka musamman ma in ya sa bakin gilas in shi general ne ko sarkin gargajiya ne ya sa bakin gilas din nan kamar kwaro daga ba ka ganin kwaron idan baka sanye mai yake tani ba to sai ya kallara ya kalli wani wuri oho dai oho dai ya aina ta tsayuna ma ta kusa ya san abin da wannan ha'ayin alƙur'ani alamu ha'inatar ayyuna ma ta kusa a cikin suratul gafir wannan shine kamar amirul mulk sai ya gabatar da alimin bi ma takinnu sudur wa ma takhunu al-uyub in kullu wannan ayan ya alama mata ya alama ha'inatul ayyun ke ya san ha'intan idanuwa sai ya ce wa ma takhunu al-uyub abinda ido kan saci kallo mutum bai kalla sosai zai da farar dan kalla sai maza ya kawar da idanunsa kaman bai gani ba to wannan abinda duk muka faɗa yana nufin a dunkule yana nufin allah ya san komi ne so sai aka ana kwada a warware maka a warware maka cewa idan mutane suka haɗu suka tattauna ya san abin da suka tattauna idan ma mutum bai mutane ba haɗu sun tattauna ba mutum a ransa yana tano a ba ya sani in kuma ya yi sata gani allah ya sani kaga wannan juz'iyat ne an gutsutsura bangare ne da dunkulallen abu jimla allah ya san komi akwai abin da ya boye ma allah babu daga ciki aka babu misali in mutum ya yi satan gani allah bai san ya yi satan gani ba in mutum in mutane suka haɗu suka yi ƙulla wani abu a asarce ba wanda ya ji allah bai sani ba to kuma idan mutum a ransa yana tunanin wani abu allah bai sa abin da ke tunani ba wala wala kad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid allah shi ya halicci mutum ya san abin da ransa ke rada da shi kuma ya fi shi kusa da kansa in ka ce akwai wanda ya kai ka kusa da kanka suka ce to ni daidai kowa ne ya gwame ni da abe ka yi da to shi allah ya bi ka kusa da kanka to wannan wa'annan allah cikin mukaddaman hudu ba da sufofin Allah da bayanin matsayin annabi wani lokaci yakan daidai da kuma ainihin gundarin hudu ba ne kamar wa'annan abinda amiru mai yake faɗi dangane da sufofin Allah na sanin komi boye a wajensa kamar bayanai ne to domin ya zo ya ɗora maka wa'azi ne a kai cewa ka ji tsoron Allah kar ka tunanin cewa za ka yi wani abu ka yanci Allah ana iya yaudarar mutane amma ba a yaudarar Allah za mu ga a ƙarshen magana ya kawo haka ba a kamar da wani wuri bayan mun karanta cewa ba a yaudarar Allah ga aljannansa wato ba za a yi ma Allah wayo ba mutum yi mummunan aiki a bayyane mutane suna ganin shi mutumin kirki ne amma a koyi yana munan aiki kaga su ba su sani ba sai su ce mashi wali sai je lahira sai mala'iku ma ba su sani ba sai a ce wali sai wuce aljanna kawai da certificate din bodi kawai shi ke nan kaga ya ma'allawa yau ke nan kawai haka wani to zai yiwu duk wanda ya tsauka zai ma'allawa yau wawa ne ya yaudara kansa ne ba a yaudaran Allah ranar da zana a cikin hudubar nan zamu ga kama amirul mu'minin abin da yake cewa kenan kar ka rudi kanka kar ka dauka za ka iya rodan Allah za ka yi ma Allah wa'ib kai ba mutumin kirki ba ne a tsakaninka da Allah amma tsakaninka da mutane kai mutumin kirki ne ba wa Allah na gari to ba nan ne ba wa Allah na gari ba Allah na gari shine tsakanin shi da Allah mutumin kirki ne albashi mutane ko su ce komi ma suka ga damu kaga su kaga suna yaban bayan Allah ne kaga suna zagin bayan Allah ne sun ce ko mai ma za su faɗa su yi ta faɗa ko su ce ya rasa hankali ne ko su ce ya zautu ne ko su ce abin duniya ne dame shi ko ba su gane wannan irin rashin hankali ba tun a baka wannan irin al'amari ma ka ce ba abin duniya ka ce zo ham baka ce sauƙi ka ce baka so ai ka sai yana zo ne zuhudu rashin hankali ne kawai kaza ta kwana a dami ba ta yi ba ta yi abin nan ta bar shakar sai dai ko sai dai bisa rashin sani to kawai a ce a wannan bai da hankali ne nan ko shi tsakaninsa da Allah mutane su faɗi abin da suka ga dama tsakaninsa da Allah ya lafiya lau masha Allah shine wannan wannan shimfiɗan mukaddamin huɗuba ɗin yakan yi kama da abin da za a zo a faɗa ba a cikin huɗuban to wannan da yake sharifin rari ba komai ya kawo mana ba sai ya ɗanyen ko mana wannan kawai shikenan sai ya ƙyare sai ya ce sai ya ce kuma wannan sharu Allah ilaha gairu wannan muhammadan sallallahu alaihi wa sallam jibuhu wa ba'isu sai ce kuma muna shaidawa babu ubangiji sai shi wato sai shi Allah ta'ala ke wanda ya kaɗaita da izza da jalala wanda ya ɗayaita da kursiya da jamala wanda ya ɗaukaka birbishin tawaya da kamalarsa wato shine kamil mun shaida shi ne shi ne shi ba babu wani ubangiji in ba shi mun shaida kuma muhammad sallallahu alaihi wa alihi najibuhu zababben sa ne wa ba'ifuhu aikakken sa ne wato bawansa ne wanda ya zaba kuma ya aiko shi kenan tsakanin ya zabe shi tsakanin bayi sannan ya aiko shi da sako ga sauran mutane to wannan shahadar da muke muke yace shahadatan yuwafiqu fiha sirrul inan wal qalbul lisan shaidan da abin da ya buya ya yi daidai da wanda ya bayyana abin da ke cikin zuciya ya yi daidai da abin da harshe ya fara kuma bayan an yi an yi shimfiɗa akan cewa Allah ya san komai ya san abin da ya buya to wannan shaidan shahadar da muka yi to shaidan a cikin zukatanmu ne kamar yadda muka bayyana mun ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah da fatan bakunanmu to amma kuma zukatanmu sun yadda da cewa la ilaha illallah sun yadda kuma muhammadu rasulullah kamar yadda baki ya faɗa haka zuciya ta yadda ba bambanci da abin da ke cikin zuciya da wanda ke bayyana ɗin duk ɗaya ne in an a hudumin baya ya kawo mun kare magana da wani abu mai kama da hakan cewa ainihin haudubin baya kamar ya kawo wata magana na cewa ainihin ya zama ainihin wajenka da cikinka duk ɗaya ne waje da ciki duk ɗaya ne sai ke hudubin baya tana da tsawo to shi kenan inda amirul muminin yake cewa ya shaida wa Allah ya shaida wa Allah ya ce Allahumma innaka tashhadu qad innaka ta'lamu Allahumma innaka qad ta'lamu innahu lam yakun alladhi kana min namu na fasan fi sultan wal timat shikenan bai karin koma ruku ba dai wani karatun ba ya gano cewa ainihin abin da ke ke ciki da na waje su zama daidai wa daida daidai wa daida ba abin da ke bayyana daban na ciki daban ba domin wasu sun shaida da la ilaha illallah muhammadur rasulullah don su kare jinenan su sun riski abin da suka yi suka yi nufi sun sami burinsu la ilaha illallah muhammadu rasulullah ta kayar musu jinin su sun cimma burinsu a cikin matsuri na cikin da abi hamza a ce to ya rabu wasu sun yi sun shaida da la ilaha illallah muhammadu rasulullah domin su kare jinin su to muku mun yi shaida da ba ubangiji sai ba kai ba kuma ba wani ubangiji in ba kai ba kuma muhammadu manzon ka ne kuma shaidan da ke cikin zukatanmu kuma muna burin yardanka muna burin mu sami yardanka da aljanna to wa'ancan sun sami burin su jinin su ya kare mu ma kai mu ma kai mu ga burin an katange musu jinin nasu da suka ce la mun rasulullah sai aka ce ya kuma su suka yi zaman su har suka zama gwamnati garmaki manya-manyan mukamai halas suka ci duniyarsu ba bukata ta biya ba ni za suka ce la'irar rasulullah don su tsira da jininsu akwai wanda suka yi haufan akwai wanda suka yi dama'a akwai wanda haufan suna jin tsoron za a kashe su sai su jinin su lafiya tsama'an suna fasaran su sami mukami da dukiya sai kuma suka samu jinin su ya katange kuma suka sami mukamai suka sami dukiya suka rayu lafiya suka mutu lafiya raliyar lawa amma lahira in ta zo za ta a finciko za ka mutane wasu za su sha mamaki wannan dai a shi Allah bai da shi wasu kai ba kai baka ba shi da ba ai mutane ne suka ba shi shi Allah ne ce maka yarda da shi kai ne ka ce ya yarda da shi ai yarda da ba za ka kai kai na ka hukuncin kenan domin Allah zai zai hukunta shi da abin da ya boye zai hukunta shi da abin da ya boye ya boye mu mutane to kaga anan kuma aka zo wanda suka yi shaida tsakaninsu da Allah a cikin abin da ke cikin zuciyarsu shi shi ya fito a bakunansu kuma ya daidai ayyukansa ya daidai da abin da ce su kuma samu sakamakonsu to kaga don akwai magana a nan wani ke cewa ana jin na faɗa wancan karan nake cewa ainihin wani muna iya tambaya me ya kawo wannan magana me ya kawo wannan magana in ba rami me ya kawo magana rami me ya kawo cewa shaidan da muka yi din nan yadda muka faɗa da baki haka yake a zuciya akwai waɗanda suka yi ne na fatan baki ba shi a zuciya akwai ne eh mana babu ba babu kasa a kawo magana ai dole ya ce la ilaha illallah muhammadu da gaske ne a zuciyarsa tambaya mun sani idan mu ce ya ce la ilaha illallah muhammadu me za mu ce dan uwan musulmi ya imani amma in ba da gaske bane wa ya san wannan hukunci na ba ba ba ba ka hukunci dangane da wannan saboda baka sani ba amma shi abinda amiran yake cewa to mu na mu shaida mun shaida mun shaida wa Allah mu da gaske muke ma'ana akwai wanda suke ba da gaske bane amma kuma wanda yake ba da gaske bane ne ya miƙe me zai ce zai ce da gaske ne ce kai kai da ƙwarin to wannan bangaren kudubar na farko kenan wannan dan abin da sharifin rabi ya yi an yanko mana kenan dangane da mukaddama na farko akan godiya ga allah kan abin da ya bayar da abin da ya karba da kuma irin jarabawan da ya yi da ihsani da kuma imtihani da kuma sai ba da sabobin allah ta'ala kuma cewa ainihin ya san duk abin da ya ɓuya ya san abin da zukata suka koyi da kuma abin da idanuwa suka yi ha'inci ma'ana bil jumla ya san komi da komi ba abin da ya kuwa a gare shi sannan sai wajen kuma shaida sai ya ce ya mun shaida cewa babu kunyi sai allah kuma shi kaɗai ke ba shi kaɗai ke ba abokin tarayya tare da shi kuma muhammad sallallahu alaihi wa zaɓaɓɓensa ne aikakkensa ne zababbensa ne aikakensa ne ma'ana shi Allah ta'ala ya fifita shi birbishin sauran bayi sannan kuma ya aiko shi ga sauran bayi to sai bangare na biyu inda ya ce fa innahu wallahi aljiddu lalla'ib wal haqqu lal bayan haka mun ba inna mukan ce da hausa sha'anin da al'amarin wato bayan haka wato ku san wannan magana abin da mu za mu faɗa sai ce wallahi rantsuwa na rantse da Allah aljiddu da gaske ne wannan da gaske ne lallai ba wasa wal haqu gaskiya ne gaskiya kuma nake faɗa lal kadhibu ba ƙarya wa ma huwa illa al-maut abin fa ba wani abu ne illa mutuwa wannan ko da ganin maganar nan ya nuna shi sharifin rabi ya yanke mana abin da aka faɗa ba wata magana aka amiru ne ya faɗa sai ya zo ya rantse abin da yake faɗi na ku gaskiya ne amma sai ba kawo mana magana ba saboda shi sharifin razi abin da yake burge shi daban ne shi kala yana ɗaɗɗebo balaga yake ne ba wato da ainihin da an kawo mana hudu ban gaba daya kaga sai mu sha wa'azin mu wa'azi ya dame mu to sai kawai sai ya ce to yana dubi irin irin salon magana al wallahi aljidd innahu wallahi aljidd lal kadhib innahu aljidd lal la'ib wal sir lal kadhib wannan ba zai koyi ba ga amma daga in aka kawo magana za ka iya gane cewa an faɗo kai ma za ka iya gane to me aka faɗa ne ake rantsuwan nan to ci ba zai koyi ba dangane da wannan za ka gane cewa da can shi amirul muni ya tsoratar da mutane ne da abin da zai biyo bayan mutuwa za fa a mutu kuma abin da zai biyo bayan mutuwa ba gashi gashi ya gaya musu akwai akwai abubuwan ban tsoro dangane da al'amarin da zai biyo bayan mutuwa wanda ya san asiran balaga zai iya gane wannan kaga daga daga maganan ba sai an ga maka ba ne aka yi magana a baya an tsoratar da mutane dangane da su tsoro ba bayan mutuwa ba za fa a tashi bayan tashin kuma fa akwai sakamako buɗin abin da mutum ya aikata fa zai gani mutuwan nan fa tabbas ne mutuwan ba mutuwan nan rabuwan rai ne da gangan jiki da zarar an zara ran za ka san inda kake kamar kamar ka farka daga bacci wannan abin da ake gaya maka kana ji kamar ana ta faɗa ne to da zarar an zara ran za ka gan shi karara kana koma duniyar rayuka yanzu ranka na manne da gangan jiki ya abubuwa da dama an sha makance maka su baka ganin su saboda matukan rai yana cikin gangan jiki abubuwa da zama ba zai iya gani saboda yanzu ya ya manu da alam din ajisal to da zaran ya ya fita ya koma alamar arwa zai ga wayansu haƙa'iƙ zahirai waɗanda ka zamton ruhin a gangan jiki yana nan ya hana shi to wannan abin da ake faɗa maka to fa da gaske ne ba wasa ba ake ma'ana ka san akan akan faɗi abu akan faɗi abu ba da akan ce magana jiddi don ba al'akari da maganan wargi ko wasa ko mai bacci ya faɗi wani magana kamar misali ainihin abubuwa da wani a ce jiddi kamar ƙulli na sawa'on na ciniki ne ko ƙullin aure ko wani abu kaza wanda akan ce sai da sai mutum ya kalamin jiddi don kamar yan wasan kwaikwayo akan yi wasan kwaikwayo har a ce an ɗaura aure ainihin kaka kuma ga wai ga ango amma na drama fa ango har da amaryan drama yawa amaryan ma tana da miji amma a drama ta je ta aure to da gaske ne yawa to ka gani ba kaga kaga la'ib kenan wasa kenan jiddi ko wannan ana yi da gaske ne shi wannan abin ba to yanzu abubuwan da ake faɗa maka dangane da rayuwa bayan mutuwa da hakikanin mutuwa da abin da zai biyo bayanta to fa ba ana gaya maka ne kamar an kirkiro yan labaru na kamar almara da gaske ne ba an gaya maka labari ne don ka ji tsoro ba ana baka tsoro kawai a ana gaya maka hakikanin abu ne hakan nan ne zai faru da dai gwargwaron ya za ka fahimta don fahimtar gama ba zai zama sosai sosai ba sai ka gani to kuma wannan magana in aka lura shi da ya nishi mai yawa da nisa sharifar ya kawo duni wani lokaci ban cika damuwa in cika ko da surutu dangane da balaga na fi son kawai mu sha wa'azi mu tashi amma anan ya kawo irin zurub ɗin abubuwa wanda yake na nau'in balagan da ke ciki na farko taƙidi da an fa innahu fa ɗin nan ma fa innahu wato ina iya cewa آه هذا الجد لا الكذب هو توسيتي إنه أي to ya kawo takirin inna sannan kuma akwai abin da ake ce ma damiru sha'ad ya zo da abin da ake ce ma damiru sha'ad wanda yake nufin wannan mukan ce da hausa muka ce sha'anin da al'amarin damiru sha'ad inna hu hu din nan yana koma ga menene hu wato wannan al'amarin da muke faɗi inna hu hu din nan menene hu din shine damiru sha'ad damirin sha'ani ani sha'anin da al'amar inna sannan kuma hu hu inda me hu wannan wannan al'amar damirin sha'ani ake ce masa domin a dunkule abin makasudi kuma a kambama shi a girmama al'amarinsa ga masu sauraro to sai aka ce bayan an kawo inna sai aka ce inna hu kuma ya ce bayan wannan sai ya kawo ta ya kawo jimla ismiya aljiddu lalla'ib sannan kuma na hudu ya kawo rantsuwa wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim wato duk kasan kasan in ka ce ka ce inna ka karfafa magana ne ko to kuma ka zo ka zai zo kuma ya rantsi wallahi haki sannan sannan sai ce mai akan mai ya rantsi bayan ya ce shi wannan al'amarin wannan al'amarin ba a gaya mana ba amma za ka mun ce za ka iya ganewa daga magana cewa yana nufin mutuwa da abin da zai biyo bayan shine sha'ani to aljiddu ya baka labari wannan fa jiddu ne wa ma huwa bil hazar hazar shine mutum ya magana bai sa abin da yake cewa kaga akwai babobin ika kamar na ce ko idan mutum ya zama hazar ne ko kuma bai sa abin da yake ba ba a yi tibari da shi kamar yana cikin bacci ya magana ba a la'akari da wannan ya ji na wa'annan don game da makaranta baya abinda farkon abinda mala'ikan mutuwa yakan zo ya dode shi ne ji in ya zo ya haka sai kawai kamar da wani ya faɗa ya faɗa aka ba da labarin mutuwa da ya masa haka kawai sai ya zama baya jin maganar mutanen duniya amma bakin sana idan sana saboda haka sai ya zama sai sa aka ji sun yi magana kamar wani da zai cika sai ya ce kun zai neman wane ne to amma sun tafi a shi ya ga wasu ne kaga shi yana kallon wasu sannan kuma in yi mala'ikan mutu ya sake wani haka sai ya ga kawai kuma baya iya magana sai zuwa can kuma sai ya amma yana gani in ya sake wani haka kuma sai ya rufe idan shi yanzu ransa ya daina ganin wannan sai ya koma wani sai ya sannan sai ya zaro ran to lokacin da ya zaro ran kuma zai ga hakika yanzu yake gani yanzu yana ganin mutane mutane ba su ganin su yana jin yana yana jin su ba su jin shi yi magana ba su ji abin da yake kuma magana yake sosai da karbi amma ba su ji har ya rika magana su to kuna kukan mene kaza kaza kaza inda aka yi shi kabari yana ta magana da su amma ina ba wanda ke ji har ma da za a ce za a ji magana aka ce mutane za su yadda za su yadda makarar su zuba a goshi za su ji magana da yake amma ba su ji yana magana ba a jinsa to kaga mutuwa akwai wanda akwai abin da ya fi ta jiyarwa babu asma da iya sai magana ta ta sha biyu sai ya ce wa a ajala dahiya wa a ajala da hadiya hadiya kai bari mu can karin mu magana akan abin da muna cewa alhidaya da ha karami yana nufin waƙen da mai korara kuma kan yi don su san yana ce masu su sauri su sauri akwai kalmomi da masu korara kuma suke in suna in suna kora ko da yanzu zamanin mu na talabishin ko da baka in kana kallon ko da wani abin ana nuna masu kora kuma zaka suna suna wani wa'insu kalmomi suna- suna suna wani ƙara shi mai mai mai kora kuma yana faɗa musu wani wa'insu kal- kalmomi haka kowane harshe da irin nasu idan abzinawa ne yadda za su riƙa yin nasu da zaka suna su sura kuma zaka sana tafiya shi kuma mutum yana ta faɗan wa'annan kalmomin to wa- wannan ne wa- wa- wannan kalmar ita ce hidaya hidaya da ha kalami ba da ha babba ba in ba wuce shi da ha din shi baya bambanta tsakanin habba da ha kalami Hi- hidaya shi amma hidaya da ha babba shari'a ke hidaya kuma da kara- ha kalami yana nufin wannan waƙe da mai korara kuma yake don su yi gaba su ƙara mai to eh, wato wato kenan wayannan kalmomi ita shi kuma alha- al- alhadi da ha- haƙarmi alhadi shine mai wannan kiran raƙuma ɗin ya sa su su su zabura su su ƙara tafiya so akwai kalmomin da yake idan an yada zango in ana son a shirya a tashi to akwai kalman da ake duk zaka ga raƙuma sun fara mimmiƙewa Su- in ya- in ya faɗa masa wannan duk sun san cewa za a tada za a tashi don kuma ya faɗa wasu kalmomi yana nufin ai sauri zaka ga suna sauri to dai wannan da yake su ma'abuta raƙuma ne sai amirin ne ba da misali da na raƙuma hasata munan ma'abuta shanu ne mai sha- masu wani shanu su ma akwai kalmomin da suke shi yin irin wannan sun san yadda suke masu su su ƙara ƙar- tafiya in kuma sun san abin da suke gama suna masu cewa za a tsaya ne to amma ana nufin wannan na yin gaggawa ne a yi gaba a yi gaba a tashi a yi gaba a ƙara tafiya to shi ita ita ita mu- ta tafi gaggawa ta tafi ki- kiran da ya fi gaggawa in ana so a ga maza maza ka zo to akwai ita mutuwa in ta ce ta ta zo ita kawai ba kawai za ta ce baka maza maza ka- ta- ta kai ka ne ba nan ya ce asma'a man da ahu ilallah mafi mafi jiwon wanda wanda wanda ya kira shi zuwa ga Allah wato ita mutuwa in sai da za ta kai ka can ne wato wanda aka kira zai fi saurin ya- ya- ya- da gaggawa ya nufi inda aka kira shi da to ba wanda ya kai wannan fiye da mutuwa saboda saboda ita mutuwan nan nan take za ta kai ka ga hakika ne kuma ba daɗewa ake a mut- ana mutuwa ba. ko aka daɗe na ana mutuwa za a ce wane ai ai- na wani a ce ai yana nan yana ta mutuwa tun yaushe a ce yau shekara uku kenan wallahi yana ta mutuwa haka ake yi aka ji labari ne kawai ina ma a ce ya rasu an gama to kuma shi kenan ba- mutane su suna ganin an, an mutu ne kaman a kaman kaman mutumin da ya mutu ba shi ne. yana nan duk wanda ya- duk wa- duk wanda ya mutu yana nan da ransa domin rai baya mutuwa na sha faɗin wannan kowancen karan mana faɗa ne kullum sai ne wannan ta- tambaya mai cece mutuwa amsa raguwar rai da gangan jiki tambaya rai na mutuwa amsa a'a Allah ta'ala tun da ya halicce shi ya bashi huludi shi ne khalid da wamame amma Allah ta'ala ya ga daman in yayi rai baya batar da rai saboda haka rai ainihin ya zauna ke haka yan wuta za su za su ma- suna magiya wa qalo ya maliku la yaqdi alaina rabbuk qala innakum makis suka ce ya maliku ubangijin kai gama da mu wani wato mu mutu wala wa- wa yati al mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayit saboda mutuwan kwara ɗaya ke in a gidan wuta ne ko an gasa mutum ya zama gawayi in ka ce yaya sai shi ai ina ina ina ina- ina shan zafi ko ya zama garwa shi yana nan da rai saboda shi nan ko in aka ƙona mutum ko aka aka lalata gangan jikin to sai ran ya fita ba kuma zai dawo ya fita ke to amma a lahira yana nan da rai shi ru- shi shi shi shi da a mishi jiki ne don ya ji azaba saboda karen yana nan ba za su taɓa ruwa ba ko an murmushe shi yana nan dai da ran shi to kaga a nan mu abin da zahirin magana ita ce ita mutuwa ra- ainihin ba yana nufin kashe jiki ba ne ba ba ya galgala naman jiki ko a haƙara ne a saka shi ne mutuwa mutuwa ita ce cire rai to ran nan baya mutuwa to da zarar an cire rai yanzu rai yana aure da gangan jiki ba ka gane abubuwa da dama duk abubuwa an sha makance maka sai dai ka gane da hankali allah ya baka hankali da hankalin ka za ka fahimta to amma ran da ainihin aka zara rai to za ka gan shi hakikan shi ba wani abin da zai fi a tangaran kuma kake gani ko sai dai kuma dai ina da a ce wanda suka rasu za mu gan su mu tattauna su ba mu labari amma kuma dai duniyar mu ta daban ne su sun fita gidan jaraba mu kuma na ci to ba abin da ya kai mutuwa jiyarwa to wannan duk takidin da maganan nan da amirul ne yana yana jawo hankalin waɗanda ake magana da su ne su fita daga baccin gafala da jahilci su tuna da cewa fa za su ƙare za su mutu kuma mutuwa na nan na jiransu ba makawa kuma za ta ɗauke su ne zuwa gidan da aka gidan gidan sakamako gidan kuma dawwama wanda kuma ba ba ƙarshe zuwa gare shi saboda haka yanzu yana so ya sa su a matsayi ne da za su zama matsayin faɗakakku daga gafara daga baccin gafara ya zama kana da rai baka mutu ba amma ka farka kana ganin kamar ka mutu wato ya zama ka ga abin da zai zo kafin mutuwa din alhali kana da rai don kai aiki domin abin da zai zo bayan mutuwa din saboda kana da yaƙini yana nan tafi shi ne ma'ana to za mu ɗora akan wannan inda ya ce falagoro na kuma sawadun nas insha Allah yake lokaci a kuma za mu tsora nan gaba kan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahir Allah ka ganar da mutum da muke karanta shirye da mu da shiryen da ke ciki ka ba mu ikon aikata ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم ضبنا وارحمنا وثبت اقدامنا وثبت ابدتنا واصلح ذات بيننا وعدل بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Thank you.